أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabilu da gawan katare da magana inda nake gabatar da littafi na al'adab nufrat na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka fi saninsa da imamul buhari mai rasuwa hijira tana da shekara na mata toke buhari 200 mai rasuwa hijira tana da shekara 256 yau muna ladi nawa ga shawara 20 da ya zufan kenan 29 ga watan shawar shekara ta 1446 ko? wancan haka ne ko? a wancan satin allah mana mawafaka a sabu da zama karanta 27 shi ce da tara kuma a wancan na miladiya miladiya bai sati ne mo bai sati ko rajin shi wace betut al-muhim idan mu tashi ruwa ta nan zan mu tashi ruwa ta ɗari wisan sakantuit haka ne za a tashi ra yadda yake talafa a sabon tare hukumar ruwaya ta nawa ruwaya ta nawa zama tashi ruwaya ta 800 da 58 wancan satin mun kare ta 857 yanzu mu tashi ruwa ta 858 haka ne ko suwi sansan kantuji ruwaya cikin kitabar adam na furat sai imam buhari ya ce حدثنا ها قال حدثنا أبو, أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد اليغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة
to masu littafi ne muka wurin littafi dalla-dalla ruwa ta ɗari takwas da hamsin da takwas ya ce hadasa na abul yaman abul yaman sunan shi hakamu bin nafi alhakamu bin nafi sunan shi abul yaman alhakamu bin nafi ya ce na shu'aib wannan shu'aib ana ce mai ibn dinar ko kuma shu'aib bin abi hamza hizawa shu'aib ibn abi hamza al'ummawi shu'aib bin abi hamza al'ummawi an zuhuri an zuhuri wani an zuhuri wa zuhuri sura waye zuhuri imam zuhuri ma muhammad ibn muslim ibn shihab an zuhuri muhammad bin muslim ibn shihab kala yace ahabirni abubakar bin abdurrahman yace abubakar dan abdurrahman ya bashi labari abubakar dan abdurrahman ahadu fuqaha usaba'adi wa ahad la'immatul muslimin ولد في خلافة عمر واستصغر يوم الجمل فرد هو وروى بن الزبير وكان السكة فقيها عالما شيخا كثير الحديث shi wani abubakar bin abdulhaman yana ɗaya daga cikin malaman nan guda bakwai wanda duniya musulmi take tutiya da su ta ɗauko ilimi a gurinsu ya ɗaya daga cikin shugabanni a nan aifo shi an samu sabani amma dai shi wannan ya ce wuri da fi khilafata umar an haife shi a umar yana zamanin umar bin haɗa bin khilafa abin da wani guri ana cewa an haife shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai laysa lahu ru'ya bai ga annabi ba ne ke cewa wasta sigar yawon jabal yakin jabal har ya so ta aka ya kananta wa kana faqihan aliman shahan kasir alhadis shi wannan abubakar bin abdurrahman kenan dai ko adam bin fuka hausa ba yace anna marwan bin hakam akhbarahu marwan dan hakam ya bashi labari marwan bin hakam daya daga cikin umara abin umayya ya kasance yana gwamnan madina tun zamanin usman bin affan kuma ya yi gwamna zamanin ma'awiyar bin abi sufiyan marwan dan hakan kenan ya ɗaya daga cikin shugabannin musulmi na daular umarwiya marwan dan hakan ya ce an da abdulrahman bin aswad bin abdulliya gusin ahbarku shi kuma abdulrahman bin aswad bin abdulliya gus ya ba shi labarin shi kuma daga ahbarku annawa ubai bin ka'ab ahbarku ubai dan ka'ab ya ba shi labari kenan shi da sahibo ɗaya daga cikin kutabul wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin huffazul qur'an zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab yace anna rasul sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace inna min shi'r lalle daga cikin waka inna mai shi'ir lalle daga cikin waka hikima akwai hikima inda fi shi'ir hikima lalle daga cikin waƙoƙi da akwai hikima amma dai a cikin karatu zai kama irin waƙoƙin da yake ne irin waƙoƙin da yake ne ruwayo na gaba zai fasarta ma ita dai wannan ruwayi ta ce ma inna mina shi'ir hikima lalle daga cikin shi'ir shine waƙa hikima akwai hikima ana ɗaukar hikima a cikin waƙoƙi inda za ba gaba wani abubuwan ko a cikin wa'azi ko ne in mutum zai buga misali sai duko aunin hikima wani mawaƙi ya faɗi to sai dai wani irin waƙoƙi ne aka yarda da su a cikin musulunci wanne ne ba a yarda su ba kenan shi ne darasi ne yau da ba da labari mun ji wannan ruwaya ko wannan ruwaya baicin ta zo na adabul furat a can buhari ya hudu ta a jami'a sai yi wancan nashi kuma abu dauda daga cikin asabu sunan abu dauda da ibn majah sun hudu ta ruwaya ce sahihiya sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن زب محمد بن زبري زبرقاني قال حدثنا يونس بن عبيد عن عن الحسن عن الأسود بن سريع قلت يا رسول الله إني مد... إني مدحت ربي عز وجل بمحامد قال أما إن ربك يحب الحمد ولم يزده على ذلك
رواية تاريخ تقص تهبسن دتنا رواية تنا قوموا كم بايا يتا in yi ta nan kuma hallo a nan gaban ta 861 ina gaita ce kenan barin basar da wannan mun zo na gaban ya yi sake mido da sai mai dogon shari'a a kanta zan basa ta kashin madinar ruwa tunda tana maimaituwa a gaba hadasana abdullahi bin muhammad qal hadasana abu hammam muhammad bin zurbar qal qala hadasana yunus bin ubayd an hasan an aswad bin sari shi ne wa sahabin nan aswad bin sari shi ne sahabin aswad bin sari ya ce ƙultu na ce ya rasulillahi ya manzan allah in nema ta hatu rabi lalle ni na naimi na yabi ubangijina azza wa jalla mai girma da buwaya bi mahamidin da kalmomin yabo ni na yabi ubangiji na mai girma da buwa ya bi muhammadin da kalmomin yabo kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sahabi amma inna rabbaka lalle ubangijinka Allah yuhibbul hamda yana son a yabe shi wasu Allah yana son a yabe shi yaban Allah Allah yana so a yabe shi sai ya ce wala mai zidu ala zalika bai dada mai ba wannan wata magana ba akan wannan kamar shi wannan aswad bin sari'i ne zo gurma sai aswad bin sare ya zo gurin manzo Allah ko yace ya rasulullahi ya inni madahatu rabbi lalle ni na yabi Allah mai girma da buwaya ko bi mahamidin da kalmomin yabo kala sai annabi ya ce wa wannan sahabin amma inna rabbaka lalle ubangijinka yuhibbul hamda yana son yabo da godiya wala bai zidu ala zalika bai kara mai wani abu ba akan wannan annabi bai kara mai wata kalma bayan wannan kenan wannan hadisin yana zawa ga in yazo sai mai shari'a kan shi in ai hadisi dai shi yake zawa sai ce قال حدثنا قال حدثنا عمر بن الحفص عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا
wannan ruwaya a kharajahu sitta haka ce a kharajahu sitta ya ce a kharajahu sitta suwar nisa'i kenan me ke ne a kharajahu sittatu suwa nisa'i kenan wannan ruwayin kutubu sitta su fito ta ko haka ce kutubar da nisa'i ko to kutubu sitta suwa yi haka ce kutubu sitta kenan ummahatul kutubul hadis man yalla tattawa hadisi nan guda nawa guda shidda suwa ne sai ka huda sahihai ne ko in ka huda sahihai ne sai ka kawo ashabul sunan ashabu sunan in ka gama su gaba ɗaya suna ake ce musu kutubul mai sitta kenan ka gani ba a ce musu su shiddan nan ba a ce musu wannan sitta siya amma alma hadisi ba a ce musu sitta siya ne ko aiwa sai a ce musu sitta sita ne sita siya ba a ce musu sita sai daga ce kutubu sita kenan daga cikin su yake da kwai sahihaini wani ne sahihaini din buhari da muslim su kuma wancan ashabul sunan kenan tunda su ashabul sunan ai a cikin su da kwai da kwai sahihi da kwai da ibi da kwai da kwai da kwai kenan da wani su wancan ashabul sunan suke su kuma wannan sahihaini in ka gama su duka sai ka ce musu kutubul sita kenan baka ce ba sita sita siha in ka ce sita siha kenan ka ce su duka kaza kenan dai ka ce sahihaini ashabu sunan ko ka ce kutubu sita kenan dai ce ma a kharajahu sita suwan nisa'i me ke ne kenan duka wannan sahihai a hadisin da ruwaya da kwaita a sahihaini kuma ashabu sunan su gudota banda nisa'i mun gane ko wani ya ɗauka mutane dama sita siha la na ƙul sita siha ila na ƙul sahihaini au kutubu sita kuma su wanci sai mace masa ashabul sunan to wannan ruwa ta zo daga ina mace to sai ta hadasa nawa hadasa na umar bin hafsin kala hadasa na abi ya ta hadasa nawa mala a amashi ana ce mai سليمان بن مهران يجي سمعت سليمان بن مهران قال سمعت أبا صالح أبا صالح أنا جمع أبا صالح السمان مولانين أم المؤمنين جويرية وررن باوانينا أم المؤمنين جويرية جنبا ميتانين يسمى أبا صالح السمان kuma yana ɗaya daga cikin ɗaliban aba gurera waɗanda suka lezamci aba huraira shi wannan aba salihu sama da wannan wani ruwa ma ce an abi huraira daga abi huraira kala abi huraira ya ce kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ce li an yamtali a jawfi rajulun qaihan me kenan yamtali a mene yamtali a cika ko kuma abu ya cika ya makare da hausa ba cewa muke ba ya cika ya ciki na ya makare dalilin ya cika ya cika cikin ya makare shi ne nake cewa li an yamtaliya jawfu rajulun qayhan cikin ɗayanku cikin mutum ya cika ko ya makare da qayhan mugunya haka ce qayhan mugunya ta ciwo kenan cikin mutum ya cika da me da mugunya hatta bi
riyar haddai ya kwashi
haddai
rihi yariyahu har ya koshi amma duk fasarar yariyahu mafi yawa wadda ta yi inganci yariyahu har ya kai ya cutar da shi kenan cikin ka ya cika da abu kuma abin dan ka ci ka ci da yawa har ya kai ya cutar da kai wani abu amma da muka yi fasar ta yariyahu har cikin har ya koshi amma da mafi yawan malamai ma'ajin ka zo fasar ta yariyahu abu ya cika ya kai ya ya cutar da mutum ai kaci kaci kaci har abu ya yi ne bacin koshin ya yi koshi ya zama to ya zama cuta to shi ne yau kene ya zaka fasata a ƙashin baki ya ka ce cikin mutum ya cika da mugunya har dai ya kai ya cutar da shi ko kuma cikin mutum ya cika da mugunya har ya koshi mun gane ko kuma cikin mutum ya makare da mugunya har ya kai ya koshi ko har ya kai ya cutar da shi hairu shi ya fi alheri a gare shi min an yamtali a shi'ira da cikin shi ya cika da waka da shin waƙoƙi yanzu nuna ta ta yanzu kusa ala kiyaye da inda ke ta iskoka a masallaci a gida a ina ne a ina ne duk ko ina eh a ko'ina wasu ana ba tarihi irin wannan malamai masu firasa ai ana samun malamai masu firasa wani abubuwan sai su waɗi musamman ba sun waɗi kuma abin sai wa kayan daga baya sai irin wannan malaman wata nan cikin malaman saudiya yana kudu ba sai yake cewa za a wayi gari a rikashin waka a masallacin annabi a ka'aba to lokacin da duniya ba ta ci gaba haka ba to mutanen na zamanin mai suke gani me zai su imagine iya hudu wani magana ji suke da gitar da menene za a zo na zamanin a zo nan ai a lokacin da ya wani magana mutane suke kenan zama ne za a yi da gitar da wani kayan kiɗi da wani ganga a zo na a aji ai haka suke imagine to sai yanzu sai duniya sai ta fasarta mu abu yanzu ana ji ana ji waka a harami eh kaga daga wata siga ana ji ko tunda daga an kare sallar a harami ma zaka ji wani ya mace sau da shi ta sa bizik ko yana tawafi sau da shi bai kashe ta yi bizik ko ya yi ganga ko ta yi wani abuwa ke na kaga an wayi gari an ji da ne to duniya ne ne illa mun rahimar da fuka duk wannan sau ba ko da shashi kake sai ka lalubo wani abuwa a ce baka kicin wakan ma kwata-kwata ka je kana neman addini ma wa'azi ne zaka yi da shaje sai aka doma mun abin kaje kenan kaga wani hadisi sai ke cewa cikin mutum yayi ne ya cika da mugunya ya makare ko kuma har ya koshi haƙoshin ya cutar da shi shi ya yi mai alheri da ya shurari mai waka to amma dai kuma ya koma can baya har dai ya koshi ko kuma har ya cutar da shi abin da ya cin ya cika ciki ya cutar da shi in ka koma can baya ko da ke can baya dun mai bayanin waka ba haimi ba sama sama zabi kaga ce ce ma inda mai shi'ir hikima to wace irin waka yake nena kowace waka wace waka da irin waƙoƙi namu wanda da kwai zango da kwai gazal da kwai kaza kaza da irin wannan ko kenan ai can baya akan waƙoƙi da mai bayani da kwai waƙoƙin da suka halitta da kwai madahin da ya halitta da kwai wanda bai halitta ba kenan ba ya muku wannan ba kenan irin waƙoƙi namu ne yanzu dai ai ka turbe 18% gaskiya ko da madahin ne duk ba da hanya ne ba zance Allah da annabi ne yanzu ko eh kenan wani hadisi ne kanta da shi wani hadisin sai mu gane ba dukkan waka ce ba haram da kai wakokin wanda ba haram ba yayin aka to ga daya a sai ka kare hudu sai kana da wafi ma zaka ji eh kenan ba duka waƙoƙi ne ba haram amma da duk waƙoƙi wancan ba mai karatun dan an ce waƙa mutum yanzu daga an ce waƙa doka yake waƙa ta ganga ta gita ta mizima ta sarewa ta mene wanda dama ai mun badan can su an sani wannan kenan waƙoƙi wannan wanda yake nihi su ne ke ne kenan waƙoƙi wanda ba da kike wanda muka yi bayani can baya irin waƙoƙin da sa sani bin sabit suke yi suwaye suke suwaye suke yi kenan nan da ya ce kenan ba dukkan waƙa da yake ne kenan sai sama saman ware wani waƙa ce annabi ke ne ga wannan ruwa ya shi ma da wannan sahabin wani sahabi ne wanda ya ka hadisa sami tuwa ce abi kurera to ga wata ruwaya shi wannan wanda ya rawato hadisin sai zo annahu qila li aisha sai ce wa aisha inna aba hurairah yaqul li an yamtali ajawfa ahadukum ya ida hadisin aba hurairah cewa cikin ɗayan ku ya cika da waka shi yafi mai ya cika da mugunya shi yafi mai alheri da ya cika cikin shi da waka faqalat aisha sai aisha take cewa yarhamullahu aba hurairah Allah ya cika aba hurairah hafiza awwalil hadis wa lam yahfiz akhiruhu ya haddace farkon hadisin bai haddace karshen ba sai ke cewa innal mushrike take aisha take cewa innal mushrikina mushrikai sun kasance yuhajuna rasul suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatanci ko zambo akan waka faqala annabi sai annabi ya ce li an yamtari ajawfa ahadukum qaihan cikin ɗayan ku ya cika da mugunya hayrun da mushi ya fa alheri a gare shi min an yamtari ashiran da cike shi cika da waka kenan sai malamai suka ce waka da ake ne na waƙoƙi irin wannan wanda muka faɗi na batsa na haram na gitar na kaza na kaza na kaza mun gane to amma dai duk da wannan ma hatta waƙoƙin da aka ce na kirki ne wanda aka ce an yarda da su kuma malamai sun ce kakka je ka runguwa musu baya ka zama to kai kawai ka hijin su waƙoƙin wani kirkin ma waƙoƙin wanda kamai an tsara su ne wani gudun duniya ne za a yi a waƙe ko kuma wani yaban annabi ne ko yaban ubangiji ne za a yi amma dai ba a wuce gona da iri ba ai wani da an yarda da su ko to su ƙin ma malamai suka ce ba a so su ma su wuce ka wuce gona da iri kana jin su kakka zama to irin wanda aka ce waƙoƙin ma na kirki ne kana jin su sai ka hi jin su yadda alƙur'ani da zikirin Allah dan wani duk malamai da suka zo wannan hadisin ai muka ce hadisi ne ya zo Buhari ya zo ina muslim ko a cikin muslim imam nawawi da ya zo sharhin wannan hadisin sai ce asawabu annal maradu an ya kunu shi'iran galiban alaiki abinda ake nihi nan mutum ya zamanto yin waka ya rijaye shi wai ta kirkin ma ta rijaye shi mustawalliyan alaihi kawai shi kullum inda yake waka yake yi bai haishi ya shigo da anil qur'ani wa ghairihi min ulum shar'iyya hadin jin waƙan nan zai shagalar da shi da jin alkur'ani da kuma sanin addini da kuma ambatan Allah sai imamu nawawi ya ce wa haza mazamumun min ayi shirin kana wa haza mazamumun jin wannan waka ko da ta kirkince in dai ta kasance ta shagalar da kai imamu nawawi a shirke ya ce mazamumun abin ki ne min ayi shirin kana ko da wace irin waka ce kenan ko da ta yabance ko ta wani abubuwa ya kasance ka shagala da ita hiyar da jin alkur'ani da zikirin Allah ya ce ba zumumin ayi shi'ir kana sai ce amma idza kana alqur'anu wa ulum shar'iyya huwa galibu idan kasance kai yawan jin alkur'ani yawan jin ulum musulunci hukumce hukumce musulunci huwa galibu shine ya rijayi kwalluwarka da cikin ka fala ya duru hifizi ya siri mina shi to don ka hada ce wani baitoti wani manzuma wani meye wani meye na kaza na kaza ce wani baliki ne ba amma da yace ko da ma waka ta kirkice kasance kuma ita ka yi har da cewa hiye da ni da qur'ani da sunna to wannan mazmum ne bai kamata ba ta kirkima ha ba ta banza ba haka kuma nafsu shi at-tamhid ibn abdul bar shi ma hadisi yana mu da zan zo shi shi ma ibn abdulbar a cikin shirin shi na tamhid yake cewa fa ahsanu ma qila fi ta'wilihi wallahu a'lam abinda aka sani a mafi yawa abinda aka ce a cikin fassarar wannan hadisin Allah ne masani sai ce fil ladzi galaba shi'ru alayhi wanda jin waka ya rinjaye shi kawai kullun kullun kullun jin waka ya rinjaye shi famtala as-sadru minhu haddai cikin shi ya cika da jin waka duna ilmin siwahu baya jin wani ilimi shi kullum waka yake ji wala shay ilmin zikir baya jin zikiri baya jin kaza kullum waka yake ji ce shi ne ake nuna kenan nan abinda zaka gane na wai koda waƙai ta kirki ce in ka maida ta me kana yawan shawaranta kada ta dauki katurbanti ko san bai kamata ba mazmumi balle ma wanda ba ta kirki ba haka ibn hajar a fatahul bari da ya zo sharhin wannan sai ya ce wajahu indi yanda nake gani a wannan hadisin an yamdara qalbuhu zuciyar mutum ta cika mina shi'ir na daga jin waka hatta ya galibu alaihi har dai wannan jin waka ya rijaye shi fa ya shiguluhu an alquran ya shagalar da shi da karanta alqur'ani ko jin alqur'ani wa an zikrillah ya shagalar da shi da zikirin Allah fa yakunu galibun alaihi ya zama to jin wannan waka kulli shi ya rijaye shi sai ce wa amma in kana alqur'anu wal ilmu galibaini alaihi idan ya kasance ƙura'ani da ilimin shari'a shi ya rijayi cikin shi da zicciyar shi falaisa jawfuhu mumtali amina shi zicciyar shi bata cika ba da jin waka to in waka ta kirkice ba laifi don wannan wasu malamai suka hana hatta a karatu ma yanzu a karatu ma na addini ai da wanda zai adab da ko wanda zai yi ƙura'ani ne to wasu malamai suke suka ka tsaya kawai ka karanci literatur arabin ma kadai tun da ka karanta ko da kan addini ce ka karanci literatur din kadai ai zaka zama to ka shanye shi'iri jahili ka shanye labarin jahiliya ka shanye ka shanye ka shanye kenan ka zama to kai tahassus ɗinka kawai a waƙe-waƙen ne yake kenan zaka ka kamance alƙur'ani eh da wannan suke malamai biyan malamai suke ko da tahassus ɗin zaka yi ka zama to kana bugona kana bugona kada tsaya kai waƙoƙin kadai ko da na kirkin ne ba ɗan kule da ƙwarar ɗalluka ana kenan gaɗin kai adam kenan yanzu misali ai zaga mutum yana kule da adam in ka zo duwa ƙwaƙin na umar kaisi ya shanye na an tara ya shanye na wane ne ya shanye na wane ne ya shanye amma dai ƙila in ka zo ka sha mai wata sura ta alƙur'ani bai iya kama ko ka kame arba'una na wuya bai iya kama ai ka sani kuma matsala tun da ta ai duk poem poem da ya hadace ai duk gazan ne da wani abubuwa na suya da mai ya hadace eh yawa wa ya hubu laila yana kaza yana kaza duk wani abu na mara jununin laila ukufu alal atilani da ka biya titan da iza ma la masu duk wani kashin yi eh nas an tara da wace ce to amma dai ba a hana yin su ba tunda su ne mu gane su wannan ba a hana yin su ba tunda su ne asasi na ka karanci larabci ka san addini to amma dai kakka shagala da su hiye da da alqur'ani haka ne suke ne eh kaka ji duk ka shanye wannan wake-wake na ishirin jahiliya duk ka shanye amma dai in an zo arba'una na wuya baka iya kawa ko kuma sura guda baka iya kawa to malamai suka ce wannan bai kamata ba mun gane wannan to kenan nan waka dai can ba mai zancen waka ba haimun kuma ba an san waka ta kirki an san wadda ba ta kirki ba da ba haimun kuma ba sai dai yabo ne na ruwa ya gaba zai ka akan yabo sai ya ce
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت حمدت بها ربي قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه
ya ce min hadasana sa'id bin suleiman ko hadasana wa mubarak an hassan an aswad bin sari shine sabon ko jalayi aswad bin sari shine sabon kale yace kuntu sha'iran aswad bin sari yace na kasance ni mawaki ne kenan irin kamar sa hassan bin sabit da sauransu yace ni na kasance mawaki ne fa ataitu nabi sai wata ran nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama faƙultu sai na cewa annabi alabi unshi duka muhammada hamadu biharabi shin ba zan rera ma ba muhammada kalmomin yabo hamadu biharabi wanda na yabo ubangiji na da su ga abin da ya wajen wani sarigo ya ce ya shin ba zan rera ya ce wa annabi ba zan rera ma ba mene mahamida kalmomin yabo hamidtu bi harabi wanda na yabi ubangijina kene ga annabi wannan magana ko kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna rabbaka lalle ubangijinka yuhibbul mahamida yana son kalmomin yabo lalle ubangijinka yana son me kalmomin yabo to kenan nan wannan sahabi wane wane wannan sahabi wani wani sahabi aswad bin aswad bin man bin sari azuma isa bin sari ko yace ya mukumu ala arshi duka ya ce annabi shin bana rera ma ba kalmomin yabo wanda na yabi ubangiji na da su sai annabi ya ce mai ai ubangijinka yana son me yana son mahamida kenan ubangijinka yana son kalmomin yabo walam yazidi ne alaihi bai kara mun ba komi akan wannan to wannan ruwa kamar hausharinta ruwaya ce ta zo gurare da dama kuma ruwaya ce da inda ta zo ruwaya ce da isnadinta sahihi ne kenan ruwaya ce sahihiya in muka ɗauko ruwaya ce cikin silsila sahiha tana ciki kenan ruwaya ce daga hanyoyin da ta zo duka hanyoyi ne isnadai sahihai inda ta zo dogon bayanin da da kai ruwa da tabarani ya hudu idan ma daga aswad bin sari'in ne aswad bin sari'in yake cewa ataitu rasul wata rana na zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu ya rasulillahi nace ya manzan Allah inni qad hamidtu rabbi tabaraka wa ta'ala lalle ni nayi yabo nayi yabo ga ubangiji na mai girma da buwaya bi mahamidin da kalmomi na yabo wa madahin da kuma kirari da yabo da kirari wa iyaka kuma kai ma annabi nama wannan faƙala rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wannan sahabi wanne aswad bin sari amma inna rabbaka ta'ala yuhibbul madai lalle ubangijin ka madauki yana son kirari da yabo hati ma imta da hata bihi kawo abin da kai yaban da shi kenan karanta mu kala sai wannan sahabi ya ce faj'altu unshiduhu sai na kasance na fara rera wa annabi sallallahu alaihi wasallama waƙoƙin da ne na yaban ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallama suna zamna nan yana rerawa yana rerawa annabi faja'a rajulun sai wani namiji ya sallama wani mutum ya sallama shine yace faja'a rajulun arwaya fasta'azana sai wani namiji mutum ya zo ya nemi izini zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a rawa yake siffanta namiji yake cewa asla'un mutumin yana da sanko a asarun aisarun mutum ne mai in ka ganshi zai tsanani kuma zai sauki kenan mutum ne ka ganshi daga kamar dai wannan zai baka wahala kuma ka ganshi daga kuma sauki rai gari ya siffanta shi wannan to yana tsakan rera wannan waka wannan mutumin yanzu ko kala sai shi yake cewa fastan satani rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan mutum ya sallama sai annabi ya ce ishuru ishuru mun gane yana cikin ran annabi an yi bako sai annabi ya ce mi ishuru kene sai mi sai ishuru yana wannan abu salma dai karuwa ne ke siffanta yadda annabi yake ce mai yayi shiru kin sai yake ce mai ai ya ce mai yayi shiru kama sana alhila kamar musa tana nan zaka dan haka ta kadan shawa ta kwantar da ita kin haka ne mai ishuru ishuru kenan bari wannan waƙai sai wannan sahabi sai war waƙai an da ya bar wannan waƙai fada halar rajul sai wannan mutuma sai ya shigo fata kallama sa'atan sai ya yi il magana lokaci kaɗan da ya yi il magana da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaɗan sun maharaja sai ya huta to tun da ya huta sai shi wanda sahabi sun ma ahastu an shidhu kuma sai na ci gaba ne ke rira wa annabi wannan yaban da ne ina yi ina yi kuma sun maraja a ba'adu sai ga wannan mutum hallo ya komo da ya komo hallo ce fastan satani rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ishiru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shiru shi wannan sahabi sai ya shiru hallo mutumin da ya zo yi kamar in na dazu ya tambaye shi ya tambaye shi ya kare da annabi sai ya huta da wannan mutumin ya huta sai shi aswad yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qultu ya rasulillah sai da ce ya manzan Allah man hadha allazi istansatani minhu wane ne wannan wanda in ya shigo ke cewa in yi shiru fa qala sai annabi ya ce hadha rajulun wannan wani mutum ne la yuhibbul batil baya san karya ko ba san magana ta karkare hadha umar bin haddab wannan shine umar dan mun gane wannan to me zaka doka a wannan ruwayi to da ya ce wannan umar bin haɗa ba ne bai san karkare to sha na yana son kare to bisa annabi ce ka ai a gaban umar ai a gaban shi yau sha annabi da zai wajen an taba addini to kaga irin wannan ruwayin hadisin ya cikin hadisai wanda mulhidai sun kawo musamman hadisin umar ne umawi sai ga da suna suka shi da ce ya za a yi hadisi ya zo a ce abu ba a yi shi ba a gaban umar amma dai annaba ana yi a gaban shi don umar ya zo ya ce a yi shiru sai ga suna kawo mutane suna kawo ne to shi kuma abin da zai gane abin sai tilisa filipto ba wani abu ne ba ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi ma'aiki ne zai shurari abu ne ya yi ne ya gyara to shi umar fa a wa aiko shi ai shi annabi an aiko shi ne zai shurare ku ne ya ji na kirki ya ji na banza sai ya kore na kirki ya ce ku duki sai ya kore na banza ya ce ku duki na kirki to shi umar ya ji fa sai dai bulala kai wannan shi kuma annabi in ya ji ai hukunci ne zai zo kenan da wannan shi annabi duk in an zo gurin shi da su mawaƙin da mu yi in suka zo sai ya tsaya shurara in yi shurara sai ya tankaɗe muku ya ce wannan an yi wannan ba an yi ba kama hadisin wannan ruka ne ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ai ƴan Madina sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kunna fi jahiliya ya rasulillah na taraqqa muna ruka wannan kamar tofi a mutum wani abu addu'a a tuha mai komi sai suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama kan ka zo madina kan musulunci zo muna rukakin nan in kuna mata ce shi wani ko wani wani abubuwa ya mai wani abu muna zawa mu mai rukakin nan mu karanta wani abu mu tuha mai kuma ya samu sauki kuma yanzu ka zo ya zame da wannan abubuwan da muke yi to kaga ai annabi ce musu ba anan ku je ku fasa gaba da sai ya ce kowa ya zo da ruƙiyar shi yanda yake karanta ya zo karanta mu shi kenan kaga annabi annabi yake so yi dan ya shurare su dan ya gyara musu kenan in yaji ya gyara musu kenan in ta kirki ce abinda suke hudi kalmomin na kirki ne sai su ci gaba da yi in kuma kalmomin ba na kirki ne ba sai su yi sai su bari to kaga annabi su shayin da annabi ya tattaro ya gaba daya kowa da kowa wani gida wanda sun shahara da ruqiya ta tofi in ayi wani kunama ta cije ka duk can kake zuwa amma tun ka annabi zo madina sallallahu alaihi wasallama kunama ta cije ka nan zaka je ama su ma da suka zo duka suka zo kowa hudi me yake toha me yake karanta aka toha a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallama in yaji daidai ne kalmomi ne sai ce ba lahiji ka ci gaba wannan shirka ce bari sai ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora musu doka hadisi yana muslim ya ce la ba'asa bi ruqa ma lam yakun fihi shirkun la ba'asa bin ruka babu lahi ayi min ayi tofin na a karanta mutum wani abu ya same shi amma da sharaɗin malar da kun fiye shirku ya kasance abin babu shirka a ciki to daga wannan ne malamai suka samu ita ruka wannan da za a wa mutum na addu'a wani abu ya same ka a toha ma ko da baka yi su ba da ayoyin alkur'ani ko da wani abuwa ba laifi ne ba in dai kalmar da kaudi na kirki ne ba shirka ce ba mun gane kene yanzu misali ko da wai abin bai zo ba da ayoyin alkur'ani yanzu kunama ta ciji mutum sai kake faɗin wani kalmomi wanda kai ka tsara amma dai kalmomin ba ba shirka ne ba amma dai sunan wane da ke kamawa sunan Allah kenan ba laifi ne ba mu gane kake faɗin kalmomin da kai ka tsara abin da shi kalmomin da ka tsara baka ba aya alqur'ani ne ba mutum ya zo kuna mata ce ka kawai kana karanta wani kalmomin ka amma dai kalmomin nan da yake karanta ba shirka ne ba kuma kalmomin da yake karanta sunaye ne na ubangiji ko neman taimako ne gurin Allah kenan wannan wannan ne ba laifi ne ba kenan misalin wannan da naka kenan shine zakka gani shi wannan da annabi ya cewa Umar ba jin ƙarya a gurin shi kenan dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji ne dan ya gyara kenan shi annabi duk abin da zo gurin shi ji ne yake ya gyara shi ko Umar ba aiko shi ba aka yi balle ji ya gyara to sai ce inni to ma za su tafi da mai hadisa idan mi muke wani darasi wani karatu muke ɗauka a kan hadisin kuma mutu ma su tafi da salasa kamar ci gaba ya ce dai kuntu sha'irin ko na kasance fa'ataitun nabi ya ko sai na zo gurin annabi ba kuntu sai na ce sai na ce ala'un shi duka shin ba zan rera ma ba mahamida kalmomin yabo hamidu biharabi wanda ne yabo ubangiji na ga wata ruwa ce wa iyaka kuma kai ma ne yabe ka kala sai annabi ya ce mai inna rabbaka yuhibbul mahamid lalle ubangijin ka yana son yabo wa lam yazidhu alaihi amma dai bai kara ba wani abu to me kake ganewa a wannan ruwayi me ki ganewa almadahimin shi baya yabo da ake yi yanzu shi Allah yana son a yabe shi a mai kirari Allah subhanahu wataala ko addu'a zakai Allah yana so kan kai kan karoki Allah abu ka yabe shi ka mai kirari kuma sunna ce duk abin da ya same ka daɗi ko wuya ka ce alhamdulillah kawai Allah wannan yau kuma shi yaban Allah aka yin shi a duniya ake yin shi a taron mahashar ake yin shi a cikin aljanna yaban ubangiji a yi shi a duniya ko a yi shi a ina a taron mahashar a yi shi a ina a cikin aljanna ko ka ayoyi muhara daga ina duniya ko duniya an ka ɗauka a cikin ayon ƙur'anin zaka ji sabiyu na bihamdu rabihim ko suna yawan tasbihi da yabo da godiya da ubangijinsu mun ga wannan ko to kuma yake je a taron mahashar a taron mahashar lokacin duniya ta yi duniya ta yi sananne an kasa yin hisabi inda annabi sallallahu inda shafa'atul uzma inda annabi zai zo cece gaba daya ayi hisabi anan annabi in ya fadi yayi sujada sallallahu alaihi wasallam yake ai wani yabo ne wanda ba a koyawa kowa ba kalmomin wannan yaban sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kenan sai yi wannan yaban to kuma in yi wannan yaban ne sai a ce aje ayi hisabi aje ayi hisabi kuma in an kare hisabin shi ma sai an yaba Allah aina a kan aje aljanna ma an kare hisabin can suratul zumra yau wa qudiya bainahum bil haqqi ko wa taral malaikatu hafina min hawlil arshi ko je ka alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan in an kare komi mala'iku ma yabo suke alhamdulillahi rabbil alamin an shiga cikin aljanna ma yabo ake sai ya dawo wa akhir da'awatuhum an alhamdulillahi rabbil alamin to kenan kaga su yabon ubangiji shine a duniya shine a wajen hisabi shine taron mahashar shine in an shiga aljanna ma sai an yi to inda magana take kaulin wanda kullum muna yin shi wanda ba ya mitare baya ba in an yi magana zama ta sai ce yaban Allah ne aka hana ko yaban ubangiji ne aka hana kawai ka'idar yabo da take ba a hana ba ka samu annabi ka rere shi ka yaba shi baban fadima baban wai duka yi amma ji mene da ka'ida kar ka huce gona da iri wastaqim kama umunta ai mafi yawan abinda ake a yaban da wannan mafi yawan masu ba tauhidi kenan sai ka kai ɗauki darajayi annan ko daraja ɗaiɗe da daraja ubangiji shi lam yalid wa lam yulad da ko shi daraja da kai daraja ta ubangiji subhanahu wata'ala daraja ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama da kai shi ya hana ya ce kakku daga ne kakku yi kaza kakku yi kaza ka ɗauki abu wanda sai Allah a cikin waka da yabo ka je ka ɗora annabi ka ce na wannan a yi magana kuma ka ce yaban aka hana mun gane kenan ka'ida ta yabo ka a huce ne ta huce guna da guna da iri shine gidan kakkaje ka yabi mi annabi sallallahu alaihi wasallama ka kai shi inda Allah bai kai shi ba wanda ya san shi ya da kai kenan shine ka'ida wannan amma da sai mu gane kullasatul qaul a wannan gaba daya a wannan hadisan da muka yi me muke kudo kwa kullasatul qaul a wannan hadisin ne yabo da jin waka ka mu shiga gaba me yake huta hulasa da kawo a bai ka ji ba hulasa da kawo mu fara daga waka waka da kai ta kirki da kai mara kyau amma dai ta kirkin ma wanda aka yarda ita ba so ka rungume ta gaba daya ka rungume ta gaba daya ka zama to wannan amma da ita wannan tamu ta zamani wannan tana karkashin wannan cikin mutum ku ya makaye da magunya da ita ce yanzu muke shi wanda kowa a wuni sai ya shi sai Allah kiyaye to ko da ta wata kirki ma ba so ka rungume ta na biyu kuma sai yabo yabon ubangiji shi ne allah subhanahu wa ta'ala shi kai shi yana so a yabe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai da dama yake cewa allah su babu kalma wadda take da daɗi gurin ubangiji kamar kalmar da zaka zo ka yabi ubangiji don wannan duka ko addu'a malamai suka ce idan zaka yi addu'a ko addu'a zaka yi ka fara buɗe ta da ne ka fara bude ta da yabo saboda duk addu'a da ka bude da yabo kenan ita ce Allah ya amso dan Allah wani guri a hadisin ali suke cewa afdalul zikir la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah ke da mafificin zikiri shi ne la'ila ilala mafificin addu'a kuma yabo godiya ga Allah don wani duk abin da zaka yi ya kasance godiya da yabo da Allah shi ne gaba ga wata ruwaya na abu dan mas'ud yake cewa laisa ahadun ahabba ilaihi madahu minallahi azza wa jalla babu wani mutum wanda hisan a yabe shi ko a mai kirari fiye da Allah kenan Allah da ya halice ka ai kai mai kirari kai yabe shi kai kaza kai kaza ki kwana ka roka Allah ba ni kaza tunda wannan muka ce duniya lahira aljanna duka wannan sai dai magana in take ka a wuce ne ka wuce gona ne duk yawan da zaka yi ka dauki annabi kana dan shi akai kaza dan shi akai kaza ka kai shi inda Allah bai kai shi ba maimakin ka samu lada sai dai ka sami sai dai ka samu da ne kai dan wannan mutane suke ba da shawara malamai ko da yaban annabi sallallahu alaihi wasallama zaka yi irin wanda suke yin yaban na kirki su rera a rubuce a karanta kenan in ka karera ka karanta to kan ka watsa ta ka je wani malamin tauhidi ka rera mai yashi kenan in sai ce ma nan kaza nan kaza tunda ai shi wannan sahabi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yace na yabi Allah na yabe ka annabi ya ce ne hati hati biha kawo ta kenan karanta ta mushi kenan ai kaga duk wanda suka ne suka yi madahin zamanin annabi da wanda suka yi yaba sai da annabi ya ce ku karanta in shi da annabi ya karanta ya ji ya san tayi ba ku ta daga hanya da kwana sai aka ci gaba da ita amma dai ko yanzu kawai ai zama zaka yi ka rera ka yi ka ɗauki matsayin Allah ka ba annabi ka yi kaza ka yi kaza ka rera ta kawo tsota a yi magana ka ce ba san kaza mu yanzu haka ne kenan a ka'idai in zaka rera wannan ka samu malami da tauhidi ka karanta mai abin yashi sai ya ce
قال حدثنا محمد بن بن سلام قال حدثنا عبد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي فقال لأصلنك منهم كما تصل كما تصل تسل شعرة min شعرة من من العجين wannan ruwaya sahihiya ce buhari ya hudo ta a can ma jami'u sahih kuma hallo ya kata na adab lufrad a cikin jami'u sai tana cikin magadi wa fil adab muslim ya hudo ta cikin kitabul fada'i kenan ruwaya ce wata sahihai ne sun hudo ta kuma buhari gani ya kata can sai jami'u sahih kuma ya kata nan adab lufrad yace hadathana muhammad bin sallam ko hadathana abdata qala abirna wani wane hisham من عروة bin urwa hisham bin urwa hisham dan urwa dan wa an abihi an abihi muje daga baban shi ko hisham bin urwa bin wa
من زبير hisham bin urwa bin wa bin zubair bin wa bin awa ko to anan hisham bin urwa wane ne anan dan aisha a cikin su wane na hishamu shi dan urwa ko urwa dan zubair wannan dan asma'u ne ya aisha ya kasance gidan aisha aisha ta rike shi da wannan yayi karatu sosai dan yayi da koshi asma'u da aisha siddiqa humaira kamar ɗiyan abubakar ne duka kenan kaga shi wannan urwa dan zubair kenan ɗa ne gaba ga aisha sai ce an aisha kaga sai ce daga ba inna ne shi kenan inna ne shi ce ko kenan ya samu ruwa daga inna ne shi radiyallahu anha yadda Allah tabbata a gare ta kala tace ista'zana Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit can ba mi tarihi shi ko Hassan bin Sabit imam zahabi a sairul a'lamun nubula yana cewa sayyidu shu'ara'ul mu'minina shi hasan bin sabit shine sayyidu shu'ara shu'ara'ul mu'minin shine shugaban mawakan mu'minai hasan bin sabit aka ce yayi dogon rayuwa dama ka annabi sallallahu alaihi wasallama a bada risala wajen shekara shi wannan sattin bayan wannan ma ya ƙara wani shekara 60 ya kai wani shekara 100 da wani abu ya rasu hassan bin sabit ya mutu a khilafa ta ma'awiyar bin abi sufyan in ka diba tarihi shi yana ɗaya daga cikin sahabai wanda suka yi ja zango suka yi zama shi ya kasance sha'ili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan farkon musulunci ne lokacin an yi hijira an yi hijira ana madina da aka yi hijira ana madina kenan kasan ana faɗa tsakankanin madina da ina da madina da makako kenan faɗa kuma daman za a yi na baki kan aje na bugawa kenan lokacin nan ana faɗa na baki to lokacin ne ne ista'azana hassan hassan bin sabit ya nemi izini daga ina daga manzan allah wani izini ya nema fi hisha'il mushrikin kenan ya nemi annabi ya bashi izini shi ma ya rika wa mushrikai zambu hija zambu kenan shi ma rika gaya musu magana a cikin waka kenan shine hija zaka shi an ce shatama shatama hu bi shi'r kamar ya zage su ko ya gaya musu magana amma ni ta hayyar waka kenan shine Hassan bin Thabit ya zo nemi izini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izini shi ma ya rika wa kafirai mushrikan makka ne zambu faƙalar rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai fa kaifa bi nisbati to yaya kuma da dangina yaya kuma da dangina ya gire nan ya da dangina ai waziwa zamba shi in ya fara zamba hasan waziwa ƙure sha ziwa ko to annabi ko mene ne ba ƙure shi ne kenan in ya zo gama ƙure sha gaba ɗaya kenan ya gama har sallallahu alaihi wasallama kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ya kuma bi nisbati da dangi na nisbata kenan hassan sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ita ma ta hikima ya ce me la asulannaka zan wai fasata la asulannaka zan zan tsabe ka kamar mi kamar yadda ake tsame daga mi a'a daga a dawo ba ba dawo ba a dawo ai a cire ki sai dai ka ci a'a ba sai dai ka ce kulle ko kullu wannan abu da ake kada na kosai ne mai duka bi sunan shi ko kura ashin kenan kura ta shiga gumba ta shiga kunu ya shiga duka ashin ne kenan kamar yanzu misali ga kura na sai dan gashi ya fada ya zaka tsame shi ba liyan ba kuran nan ta san ma an zage shi to wata ce ce to annabi zan zage ka da zan zage ka kenan ba na taba dange ka ba a wakar ta haka zan zage ka kamar yadda ake zage gashi da ya fada cikin wata kura ashin da kullun kullan wani abu me yake da a kulli ba wani ba kulli yake ta eh ai nawai na su duk abinda za a dama shine kulli ko to shine ashin nan shi ya fasata aji kenan kura ta shiga kudu ya shiga wannan abun waina ya shiga duka kenan in dan gashi ya hada wannan ya za a zage abun timak zaka huda shi ba da an huda ba to sai hassan bin sabit je haka zan zage ka kamar yadda ake zage gashi daga wannan kurai sai annabi ya bashi izini shine ya mutsa daga karanta na kashe mutsa lokaci وعن هشام عن أبيه قال daga hisham daga baban shi urwa dan zubair kale ce ذهبت أصب حسان بي حسان عند عائشة to kaga shi urwa sai zo gurin aisha da muka ce dani ga aisha ko tunda dan yatta ne sai ce zahabtu nazo asubbu zan yi batanci ko zan gayin magana wa zan ga wa hassan nazo gurin aisha zan ga wa hassan magana asib min asubbu zagi gayin magana batanci kenan shi urwa ya zo wurin aisha inda shi ya ce zai ɓata kamar ya ɓata hassan ɗan sabit faƙalar sai aisha ta ce la ta subuhu Kai.
la ta subuhu kaka zagi hassan kaka zagi hassan me yasa fa innahu kana yunafihu an rasulullahi sallallahu domin shi alaihi hassan wasallam ya kasance yunafihu yana yudafi'u yana kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan mushrikai kenan duk wani magana da su shi ko na zambo hassan shi yake mai data kenan sai aisha ta ana urwa ya gaya mai magana kenan nan sai mu tsaya bisa alama daga lokacin sallaye sai mu tashi babi na 382 babin shi'ir husun ka husunul kalam wa min hukabe duk da akan waƙoƙi ne har yanzu duk zai zama waƙoƙi ne adabul furat zan yi tayin waƙoƙi ne ga wata sai ya jima subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi gafara abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika